أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشدة قوة بير هجرة دبو إلى دريو دودة أربعين الشدة wanda ya yi daidai da takwas ga watan sha ɗaya miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda in jama'a ba su manta ba muna tafsiri jiya mun yi karatu a cikin suratu shura allah subhanahu wa ta'ala da iyawanshi muka zo ƙarshen suratu shura yau za mu shiga suratu zukruf daga farkon sura zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so sura ce da take farawa da ɗaya daga cikin huruful muqatta'a kamar yadda bayanan sai gabata tun daga suratu baqara har dai zuwa wannan sura suratu zukhruf a cikin qur'ani ta samu wannan suna malamai su ce ba ta da wani suna da wuce sun ta zuhru kamar yadda muka yi ishara akan samu surori wanda suna da suna fiye da ɗaya surat zuhru sura guda take da shi wanda Allah yake cewa walau la in yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يسهرون ولبيوتهم أبوابا wasurun alaiha yattaki'un wa zukhrufa kaga ne zukhrufa kayan tsada zinari ina suratu zukhruf sura ta zinari ma'ana surar da take dauke da suna mai abu mai tsada a wannan zamani sunanta dai kenan kuma sura ce makkiya wannan shine ijma'i da malamai suka yi akan cewa sura ce makkiya gane ko wasu na ganin akwai wata aya daga ciki wadda madaniya ce da Allah ya ce wasal man arsalna min qablika min rusulina waja'alna min dunir rahmani alihatan yubadun wasu na ganin wannan zance madani ne ba makki bane wal ilmu indallah amma dai magana mafi rinjaye sura ce da take makiya kuma mukaddima na uku bayani akan adadin ayoyi da wannan sura take da shi tana da ayoyi 89 tana da kalmomi 833 tana da harafi 3400 kenan sai ka yi multiplier bis zai baka lada mai yawa mun yi la'akari da walhassanatu bi ashari amthaliha sura ce wanda Allah ya ba ikon karanta ta zai samu lada mai yawa Allah ka albarkace mu da abubuwan da surar ta kumsa mukaddima na hudu wajen shaba inda take kamar da surar da ta gabata kan mu manta duka surorin guda biyu suna da alaka ta farawa dukkan su sun fara ne da huruful muqatta'a huruful muqatta'a dukkan su sannan a cikin surori ga biyan kowace tana yin bayani akan kudura ta Allah subhanahu wataala ƙudurattullahi fi halƙis samawa ta wal'ar riyawa na Allah wanda ya halarci samai da ƙasai wala'in sa'altahun man halakas samawa ta wal'ar ɗaya ƙolin na halƙahun azizul alim kaga Allah yana nuna kudurarsa a wannan sura akwai bayani akan halittar samai da kasai kamar sura da ya gabata ma mun yi bayani akan wannan sannan akwai bayani akan kyauta da Allah madaukin sarki yake yi wa mutum dan adam cewa Allah yakan ba da kyautar ɗa namiji ko mace ga wanda yake so gane ko kamar yadda wannan sura za ta nuna mana hali na ɗan adam wanda aka ba shi kyauta in ya zamanto baya su za mu ji a wannan sura wani za a ba shi kyauta in yi jaɗa ne sai ya buntsara fuska ya ɓata rai saboda shi mace ce aka ba shi baya su za mu ji halayen mutane irin wa'innan na har yanzu akwai su sannan za mu ji bayani na ikhtilafu na ahlul kitab yadda bayani ya gabata a waccan sura wannan ma za mu ji Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora sai bayani akan abin da sura take karantarwa sura tana karantar da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da za mu ji sura tana karantar da mu akwai a ma'ana tausasa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji bayani Allah zai ce ai kafin a yi ma kaza wancan su ma yi musu sun yi hankuri gama sai kai hankuri sannan abu na biyu bayani akan daraja da Allah ya ma'al Qur'ani mai girma Qur'ani littafi ne mai girma za mu ji darajar sa a cikin wannan sura sannan raddi akan maganganun da mushrikai suka yi cewa Allah yana da da Allah ya ce a ba ya da da da abin da ya kama da wannan za mu takaita a wannan mu shiga tafsirin surar kai tsaye in Allah ya soya yi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim bayani muka ce ya gabata taqaddama al-kalamu ala nazairiha fi bidayati surati al-baqara bayani da ke da alaka da irin wannan mun yi shi a surori da dama tun daga suratul baqara muke yi har da zuwa yanzu ma'ana Allah ya ce wal kitabil mubin Allah ce ina rantsuwa da alkur'ani mubin ai muwaddih qur'ani wanda yake dauke da bayani filla filla wanda yake bayyana bayani ga masu sauraron shi duka abin da yake cikin qur'ani bayani ne wanda yake filla filla in gane ko kina Allah yana rantsuwa ga wannan alkur'ani almubin wanda yake bayyana gaskiya da kuma shari'a da hanyar da za ta kai mutum zuwa ga gaskiya shine qur'ani wani yana nuna daraja alkur'ani Allah ya rantsuwa da shi kaga wannan yana nuna girma na alkur'ani Allah mai daraja ne baya rantsewa sai da abu mai daraja shi qur'anin na Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lalle fa mu muka sanya wannan alkur'ani muka saukar da shi ya zamanto abun karantawa ne na larabci ma'ana abun karantawa muka saukar da shi da yare na larabci la'allakum ta'qiluna don ku mutane ku hankalta ku fahimta ku shiryu da karantarwa ta alqur'ani kenan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan kun ga ja'alnahu sai da ma maf'ulun bihi inda mun yi a baya mun ka ce ja'ala tana zuwa da ma'anoni kamar haka tana zuwa bi ma'ana sayyara tana zuwa bi ma'ana itaqada tana zama bi ma'ana khalaqa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنين وخلق منها زوجها كان وتنسل على وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق سنن ينظر بمعنى اعتقد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ينشمون سورة إنبانا من تابا ننزلون بمعنى اعتقد amma malamai suka ishara suka ce fi'li ja'ala ya ta'adda ila maf'ulaini ila ata muta'addiyan li maf'ulin wahidin la yufidu ma'ana at-tasir amma in ta'adda ila maf'ulaini yufidu ma'ana at-tasir zan sadda fi'li ja'ala yazo da ma'ana sayyara zaka ga yana buƙatar maf'uli guda biyu ne na Allah ya ce inna ja'alna sai Allah ya ce hudin nan damiri ne muttasilun في محل نسم مفعول الأول قرآن المفعول الثاني ني سي أكتي عربيا سي زما صفة نع القرآن كنا نأتو والمنقود كنا kinan nan bai ma'ana sayyarna mu muka mayar da wannan littafi ya zamanto abin karantawa ne da yare na larabci da Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba wani manzo da muka aiko shi face da irin yaren mutanensa ne muka aiko shi bai yi wa kuna wani yare a aiko muku annabi da yare ba irin naku Allah ce a duk annabi a aiko shi ne da yaren mutanensa to shi yasa Allah ya ce mun sanya Qur'ani ya zama ana karanta shi ne da yare na Larabci la'allakum ta'qiluna don ko ku hankalta ku yi aiki da abin da ake karanta da shi wa innahu lalle shi alqur'ani fi ummil kitab yana cikin ummil kitab yan ka ce ummu shay aslu shay duk sai kaje an ce o kaza ba an ce ummil kitab ai aslu kitab to fi ummil kitab ai fi lawhil mahfuz shi qur'ani yana cikin lawhil mahfuz ne ma'ana daga wuri madaukaki ne aka zo da shi ladaina a can wajen la'aliyun hakim shi dai ƙur'ani littahi ne wanda yake yana da ɗaukaka ai lazo ulwin rifa ƙur'ani ma'abuci ɗaukaka da daraja ne a shi ne la'aliyun sannan hakim ma'ana muhkam ne ma'ana cikinsa an yi ihkami ayoyinsa duk ayoyin alƙur'ani kowanne an aje shi inda ya dace kenan idan ka gaba gane Qur'ani ba kai ne dai baka gane ba amma Qur'ani littafi ne wanda yake muhkam babu wani gargada a cikin sa shi yasa Allah ya ce wa innahu fi ummil kitabi lalle shi alqur'ani yana cikin lauhil mahfuz asalin lauhil mahfuz can sama kun gane ko Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz shi dai abun karantawa ne mai daraja mai daukaka aina a can cikin lauhin mafi shi da fi ummil kitabi da raina ai a wurin mu kenan la'aliyun hakim yana da ɗaukaka kuma yana da bayani dalla-dalla mana an yi hikamin ayoyinsa Allah ya ci gaba da cewa a fanadribu an kuma zikira subhan yanzu mun samu ku ido mu kyale ku ku kafare ba za mu sauko muku da wahayi ba an kuntum kauman musulmin dan dai kun zanto mutane mabarnata wannan shine kira'a na jumhur amma akwai kira'a na Imam Nafi da Imam Hamza da Imam Nasa'i su sun karanta shi ne da in afanadribu ankum dhikra safan in kuntum gane ku in kuntum qaumun musrifin su sun yi amfani da sharadi in kuntum kenan sai zamanto takadirin aya in kuntum qauman musrifina afna daribu ankum adh-dhikra safan yanzu ku dan kun zan lalatattu ba ku bin Allah sai mu sa ido mu kyale ku an gane wannan Allah madaukin sarki iya mar jagora wannan shine kira'a na su Imam Nafi da Imam Kisai amma sauran malama sun karanta shi an in ku an karanta shi bi ma an bi nazil khafid bi ma'ana akwai adatu da jarri da aka cire sai aka yi amfani da an ai afa nadribu ankum adh-dhikra safhan li an kuntum qauman musrifin ta sai zan fasara kuma ta canza yanzu ko sai mu kyale ko kafirai yanzu labari ake ba su don kasancewa ku lalatacce mu ki saukon ku da wahayi saboda in ka kalla nadribu da hausa da Allah ya zama fasara shi me daraba nadribuhum kana iya cewa darabtu anhu ko kuma adarabtu daraba adarabta ya ɗauki ma'anar amsaktu wa taraktu darabtu anka ana darabtu anka saboda fi'ili na daraba yana da ma'anoni zuwa shidda bakwai ko takwas ko fiye da haka kun fahimci hausa wadda ta fi shahara shi ne a ce bugu ya buge ni daraba muhammadu fulan amma yanzu idan na ce daraba allahu matsalan lalaya za mu ce misali ana bugun shi ne ana bugun misali ne ko ba haka bane yanzu idan na ce darabin naumu ala ubunai ya zan fasara shi da larabcin mutum ya kwana mi za ka cewa eh da ka zo ka ce na fi sai a ce wanga makwaɗai shi ne bai iya larabci ba ko kuma bai ci larabci ya ƙoshe ba da wasu nama ba abinci ba ne nama muhammad sai dai ka ce a darabin naumu ala ubunai muhammad shi wanda ke jin larabci da ya ji wanda ya gane mai kuke nema na bacci ya kama shi kaga an yi amfani da fi'ilin daraba a wannan waje to haka ma darabtu anhu bi ma'ana amsaktu anhu na kyale shi aw turukni ana darabtu anka nan ba rubu bane to haka nan ne afa nadribu anku yanzu mun kyale ku kun ga yadda ma'anar shi ta zo ko haka malaman tasiri suka fasara shi kuma in ka je alalabci haka za ka yi afa nadribu ankum yanzu mun kyale ku ku da afa numsiku ankum dhikra sai ga ya fita yanzu mun kame wahayi mu daina sakko da wahayi safhan bi ma'ana iradan mu kauda kai mu kyale mu rike wahayi ya daina zuwa an kuntum qauman muslimin dan kun zama mutane mabarnata a'a dan ba ku ji ba mu kin sakkowa da wahayi ai in ba ku yi imani ba akwai wasu sun zo su ma sun yi imani Allah ya samu dace kun gane ku masu da'awa dan kana wa'azi ba a sauraron ka kana wa'azi ba a kula ka kana wa'azi ba a taruwa ga gare ka shin ka daina wa'azi na mutane ba sa zuwa to ba da'awa kake ba kai gaba dai ko ka zo kana wa'azi wasu suna kwana kake ce kai an bari mutane kwana na suka yanzu ka zaki a'a gobe ma kai an gane misali nan dai kawai ma'anar ayan muke son mu tahita sannan mu wuce yawa ana tare da yi ne mu matsa gaba to kafin mu je gaba abinda aya take karantar da mu Allah ya ce yanzu ku kafirai dan mun saukan mu manzala da wahayi kun kahirce sai mu sauka mu daina sauko mai da wahayi a'a Allah ya ce wallahi za mu ƙara sauko masa za mu ƙara sauƙin shi sa za ka ga masu kafirtawa ba su fasa kafirtawa ba Allah bai fasa sauƙo manzo da Allah da wahayi ba sai da aka yi shekara 23 ana sauƙon manzo Allah da wahayi kenan abin da ya kamata ka fahimta za ka fara da'awa tun ran da ka fara har ran da za ka koma duniya wasu ba za su taɓa yadda da kai ba amma za ka fasa don su ne ba a fasa yi za ka yi ta yi wa abu da rabbaka hatta ya ce ka da yaƙini kai ta ibada ga Allah har mutuwa ta zama Allah ya kare mu kenan safhan bi ma'ana i'radan afa nadribu ankum dhikra safhan yanzu zamu daina sabko muku da alqur'ani safhan mu bijire mu kauda kai mu kyale mu ci gaba an kuntum in mun karanta shi da kira'a na jumhur bi ma'ana li an kuntum domin kun kasance kawai musulmi mutane makarnata Allah ya ci ba za mu daina ba وكما أرسلنا من نبي في الأولين أي مو أيكو النباوة ديوة أتكين الأمم نسكوتي نن كم با استفهامية بتي كم خبرية تي ألا لاباري يكي باسوا منا باكو لاباري وإن دسكوتي كافنكو أي مو أيكو مسل النباوة ديوة النبي نو منك أيكو أنا مو أيكو النباوة ديوة شيني وكم أرسلنا من نبي في الأولين مو أيكو النباوة ديوة أتكين الأمم نسكوتي وما يأتيهم من نبيين amma fa babu wani annabi da ya zo musu illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna musu izgilanci ku diba sai an ce nabiyyin an zo da shi munakkar fannakar tufidu al-umum babu wani annabi da mabiyansa ba su musu izgilanci ba bai babu wanda zai fara ba an ce a mun yadda ana da ainihin rasu mun bi a'a haka dai za a ta sha'i ka samu ɗaya ne ka samu biyu ne abinda an ka samu har rayuwa ta zo ta yi ƙarshe duk da mu ake mu yanzu ya zamani da mun fara harkar dawa kwana ɗaya biyu sai mu ce kai mutane yanzu ya iska na ba su sauraron mu aji sai mu bari ba a bari in ka zo mutum guda ya zo ya isa ku rike wannan ku mutum ya zo ya isa shi sa kullum muke gaya muna a harkar da'awa kakkace sai da wane an gane misali ko a aikin Allah ne ya kai mu Allah in ka zo ka tare da mutum guda ya isa dan misali su ne annabawa Allah ranar kiyama manzo Allah ya ce akwai annabin da zai zo mutum guda ne a tare da shi wani mutum biyu ne a tare da shi wani zai zo ba kowa tare da shi amma wannan ya zamo na kasu a da awas a ku da ba ku bi ba ya rage nan kinan idan ka zamo mai da'awa abinda ana ka ka sabke nauyi wanda suka zo suka aiki alhamdulillah wanda su aiki da shi wannan ya rage nasu kai dai nauyin da Allah dora maka sabke aika wannan da kyau kuma kan mutum ya dauka ya ce ai da'awa aikin malamai ne a'a duk musulmi da'i ne ka rinka duba menene ya kamata in ka ga bai dace ba kana tunatar da mutane a gyara kaza a gyara kaza kai ya abin da zaka yi fattaqullaha mustaqim Allah madaukin sarki yake cewa fa ahlakna ashadda minhum batshan muka halakar da waɗanda suka fi tsananin karfi ma'ana waɗanda suka fi mutanen ka karfi da suka kafirce ba su gagare mu Allah ce da muka yi niyyar halakata su mu halakata su shatta minhu ay kanu aqwa min haula al-mushrikin mu halakar da wanda sun bi karfi sosai akan waɗanda mushrikai amma da su bi mu mu halakar da su shi yasa Allah ya ce fa ahlakna ashadda minhum batshan mu halakar da wanda sun kafi su tsananin karfi wa madha mathalul awwalin haka ne ko Allah madaukakin sarki yake cewa misalin waɗanda an ka halakar daga cikin al'ummomi ya gabata ana mun gabatar da labarinsu sai dai mu ce ai adawa sun yi kaza an yi musu kaza samudawa sun yi kaza an yi musu kaza haka amma babu wanda ya tsaya ya gagari Allah an fahimci Hausa malaman suka ce wa mata mathalul awwalina ma'anarsa shine sifar yadda an ka hallakar da na farkon ai ya gabata a cikin alkur'ani sai a ce yahuda tamudawa ga abin da an ka halakar da su da shi adawa an halakar da su ne kaza ne mutanen nuhu da aka tashi halakar da su ga abin da an kai musu mutanen nuhu da aka tashi halakar da su ga abin da an kai musu dala muna da wannan labarin alkur'ani ko ba mu da shi inda muna da shi kenan wa mata matalul awwalin misalin yadda an ka halakar da kafiran farko ya gabata wasu gagar ba na yanzu ma ya Allah su ya halakar da su ba sa gagar walayin sa'altahum inda za ka tambayi kafirai man khalaqa samawati wal ard wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna su kafiran da kansu za su ce khalaqahunna al azizul alim mabwayi wanda ba a rinjaya al'alim wanda yake da sani akan komai shine halicce su wannan shine tauhidin rububiyya a ƙarrabihar kufa kafirai duka sun tabbatar da tauhidi na rububiyya cewa Allah shi kaɗai yake yin halitta Allah shi yake yin kaza shi yake yin kaza kahiri duka sai ya ce ma Allah na ya kaza Allah na amma matsalar akan tauhidul uluhiyya nan na yake ku bauta wa Allah shi kaɗai sai a mai zama ya kaka da za ka tambayi kafirai wane ne ya halitta samar daga sai za su ce ma Allah ne kare sai suka ambaci Allah da siffa shi ta kamala al-aziz wani siffa na biyu na kamala al-alim mabuwayi ne kuma masani ne tare da sun karrara wannan ga Allah sun tabbatar da shi ga siffa daga cikin siffofin Allah allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan Allah fa shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa. Ngane ko mahat shimfiɗa. Waje alalakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa. La'allakum tahtadun don ku gane hanyoyi zuwa inda kuke so ku kai ku kai ba tare kun bace. Hanyar nan ta doso zuwa a gada sauyi ta eh kuma yamta wasa duk wata hanya kafin a aza duniya Allah ya yi tarasin hanya mu dai kawai sai mu bi ba wanda zai ce ma ga yadda an kai wuri kaza ya zama hanya babu kuma duk gurin da aka yi tarasin hanya sai bayan an yi jannati a gane aiko ya dace da aka yi hanya nan Allah ce duk wata hanya ta duniya kafin ku zo da muka yi ƙasa mun tsatsaga mun yi talasanta ku dai zo kawai ku gani dan in kun taika ku bace yanzu a ce da kwatance ne za ka je dosu nan dosu kawai a ce babu hanya a ce ma yanka haka kaga haka ko in ka tai turuwa sai dosu da Allah babu matsala mutum na za su bace amma saboda tausayi na Allah ga bayansa ko ina wallahi wani wani guri in kun tafi kana tahiya abinda zai kai ka a wani gari sai ka zo kana mamaki ya aka yi aka gano tanan za'abi don a kawo gari kaza Allah ne ya tsara mu rahama ga bayansa don ku gane kaf ku bace don kaf ku wahala amma kuma a zo a bi Allah sai abin ya gagara kaga bi Allah sai mai rabu Allah subhanahu wataala yake cewa menene daga cikin aikin da Allah kada yake yin shi wallazi nazzala minas sama'i ma'an wanda ya saukar da ruwa daga sama bi kadarin daidai gurgurun bukatun mutane daidai gurgurun bukatar dabbobi da shuka ku fa ansharna bihi baldatan maita Allah madaukin sarki yace fa hayina bi ma'ana fa ansharna fa hayina ai muka rayar da gari wanda yake matacce shine ƙasa da gonaki wanda sun bushe sanadiyyar sabkar ruwa sai su rayu cikin sauki kamar yadda ƙasa take rayuwa cikin sauki in ruwa ya zubo mata kadhalika tukhrajuna kuma kamar haka ne za a hidda ku daga cikin ƙasa in bukata ku ta taso haka za a raya kun ga Allah ya istikhdami fi'lin nazzala kun gane nazzala yana da bambanci da anzala an saukar da nanzala fil tikrar Allah ya ce shi yake saukar da ruwa ayi ruwa da sahi in Allah ya so ayi da mareci ko ayi yau gobe ma ayi ko ayi yau jibi ma ayi ayi bana wata shekara ta zo ma ayi aiki ne na Allah Allah ce shi yake mu saboda mu ɗan adam shi sai mu gode wa Allah bisa neman da ya mana shi sai Allah ya ce wallazi nazzala minas sama'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa daga sama bi kadar kun ga wata hikima da gurgurun bukatu duk wanda ka ga an yi ya bukata ku kenan inda za a yi bai kai ba kun samu matsala inda za a yi ya wuce kun samu matsala Allah wa ya sa abu ne ya dace da mutum in ba Allah ba Allah kada ya sa abu ne ya dace da mutum dan nan misali guda daga cikin misali miliyan ne Allah ya buga mu yadda kasan za a kula da gwargwadon bukatarka na ruwa to duk bukatarka ta na duniya Allah ya san iya bukatunka illa ya san iya abin da ya dace da kai haka duk abin da Allah ya yawa shi na dace da kai sa hannu bin karba wani lokaci za ka je ka faɗa wani situation wanda ba ka jin daɗin shi ba ka son wannan situation amma shi ne ya dace da kai ga dai haƙuri kawai Allah ka sa mu cin jarabawan da aka mana wallazi khalaqal azwaja kullaha Allah ya ce duka wani nau'ukan halitta Allah ya ce shine yi ta kullu ai bi ma'ana jami dukkan halittu nau'i daban-daban Allah ya ce su yayi saniya yayi marke yayi mutum yayi mace yayi jaki yayi jaka don wannan yayi ice kaza yayi kaza Allah ya ce duk wannan abubuwan mu ne mun kai su eh mun fasara wannan ko mun ka sai mun ce kamar haka za a tashe ku daga cikin kaburbura ya ku bukaci kamar yadda za a raya ƙasa ta rayu haka ma za a raya mutane ya Allah bukacin su na Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallabi khalaqal azwaja kullaha wanda ya halicci nau'in abubuwa duka nan komai ya shiga dare da yini rana da wata safiya da mareci ko ba haka bane namiji da mace duk wani abu da kake gani mabambanta lati shi na yi su babu wani abu wanda ba halitta ba ce ta Allah waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami sanan ya sanya muku daga cikin jiragen ruwa wal an'ami da kuma dabobi ma tarkabun abubuwan da kuke hawa in za ku yi tafiya kaga yana nuna muna dabbobin gida ba duka ake hawa ba inda an yi amfani da min min at-tab'idiyya kenan daga cikin dabbobin gida akwai wanda ake hawa akwai kuma wayanda ba a hawa sai ce muna minal fulki fulk ismi ne yana zuwa a jam'i yana zuwa mafarni jirgi guda kana da shi fulk jirgin ruwa da yawa kana da shi fulk duka guda ne jiragen ruwa sai ana ce minal fulki me yake nuna mana daga cikin jiragen ruwa ashe a cikin jiragen ruwa akwai wanda ba a hawa kun gane misali akwai wanda na rauka kaya ne akwai wanda na wasu hidindimu ne akwai kuma wanda na hawa ne shi sa in ka je a cikin jirgin ruwa ma inda ake hawa bai da yawa in jirgi yana da hawa bai ko shida zaka ga hawa ɗaya biyu uku duka na ɗaukar kaya ne mutane ba sa shiga sai hawa na mutane kaga an gyara shi an sa wuta an yi kaza an yi komai akwai kuma jiragen da matuka kawai a cikinsu kamar dai a mu yanzu za ka ga mota akwai motar da ita kaya kawai take ɗauka sunanta dai mota amma daga shofar sai yaron shi cikin mota da kaya a ce ku ta ku kai wuri kaza su ma cikin jirgin ruwa haka ne akwai motar da an ce kawo ta sai ga an azabtar da kai cikin jirgin ruwa ma haka ne yanzu ka ga mutum ya yi lodi talam an ci kota da albasa da shanu sai ce na kai ka ce abijan za ka sai ce hayo ba ku tai wallahi wani ko kyauta an ka ce shawo bai hawa dan ba an yi ta bane dan hawa an yi ta ne dan daukan kaya su ma jiragen ruwa haka ne haka ma cikin dabbobi na gida akwai wanda ake hawa raƙumi ana hawan shi ko ba haka bane sannan akwai kuma wasu da ake hawa duk da yake ba cikin an'amu suke ba Allah ya hore mu su don mu yi amfani da su mu ji daɗi in za mu yi tafiya ko abin da ya kamata wani litastawu ala zuhuri Allah subhanahu wataala yake cewa domin ku mutane ku daidaito akan bayan abin da aka hore muku ku hau kun gane ko litastawu ai bi ma'ana litastaqibu ala zuhuri ma tarkabuna min domin ku daidaito a bayan abin nan da kuke hawa in rakumi ne ka zauna da kyau ku gyara bayan kun hau thumma tadhkuru ni'matar rabbikum sai ku tuna ni'imar da Allah ya muku idan stawaitum alaihi in kuka daidaito akan abin hawa dukkan wani abin hawa da Allah ya hore muku in kun hau kun zauna da kyau to sai ku ka tuna ni'imar da Allah ya muku ku taqulu sai ku faɗi wannan addu'a subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mu wannan abubuwa wama kunna lahu muqrinin mu kan ba mu kasance masu iya sarrafa shi ba ai mudiqina ba mu da ikon iya sarrafa wannan abin ba dan Allah subhanahu wataala ya yi falala a gare mu ba dauki misali raƙumi ba dan Allah ya hore ma raƙumi ba ka iya sarrafa shi ko ba haka bane mu dauka mota ba dan Allah ya hore ma mota ba ka iya sarrafa mota ka dibi dan adam yana zaune cikin mota ana hira ana shan shayi mota na tafiya da ba ne ba bace nema ce kaliba talam kayan da za ta ɗauka sai ka ga ƙaramin yaro yake janta da hannu guda yana juya ta duniya kai ba da Allah ya hore ma ba kana yin wannan horewa ce ta Allah Allah ya samu dace shi yasa Abdullahi bin Umar yake ba da labari yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idan rakiba rahilatahu idan ya hau abin hawansa ya zauna kabbara talatan sai kabbarori guda uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai karanta wannan aya subhanallazi sakhara lana hada sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore muna wannan wama kunna lahu muqrinin ba mu kasance muna iya sarrafa wannan abun ba ma da iko akan shi wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu ga ubangijinmu za mu koma ma'ana in mun yi rayuwa mun kare a nan duniya za mu koma ga Allah dai wani hisabi manzo Allah wannan addu'a yake karanta bayan ya karanta wannan aya thumma yaqulu sai ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa ya Allah ina roƙonka wannan tafiya da zan yi ka sa ya zama tafiya ne na biyayya da jin tsoronka kai zama tafiya na sabonka da kuma abin da yake rashin jin tsoronka ومن العمل ما ترضى يا الله tafiya nan da zan yi ka sa in yi aikin da dukkan yadda da shi Allahumma hawwin alaina safar ya Allah ka sauwaka mana tafiya wa tawwil lana bu'da ya Allah ka rage mana tsawon wannan tafiya sannan ya ci gaba da cewa Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah in an tashi yin tafiya baka rabuwa da mu kai ne abokin tafiya wal khalifat fil ahl kuma kai ne zamu bari gida ya Allah iyalan mu kai mun ka bar musu an fahimci Hausa ya ci gaba da zuwa dai ƙarshen addu'a kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'a kenan ƙarshen hadisi yake ce Allahumma sahabna fi safarina wa khulufna fi ahlina Allah ka tahi tare da mu a tahiyar da zamu iyalanmu ka kula mana da su wannan addu'a ce ce tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wani lokaci ake yin ta duk sadaka hawa abin hawa sai kai wannan malamai suka ce a tafiya wanda ake ce ma tafiya al'ada tafiyan da za ka kama haka bar gari da shi sa kake irin wannan addu'a amma yana cikin gari kana da mota ko za ka hau takasi da nan ka je can ka sauka ka hau wannan ka sauka ka zau hau wannan ko sai dai ka karanta yayi ba duk sai ka maimaita wani lokacin da ka tashi hawan takasi amma in ka maimaita kun babu laifi an gane misali ko Allah madaukin sarki ya sauka mana idan duk wanda yake da abin hawa sai ya rike wannan addu'a Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu zuwa ga ubangijin mu ne zamu koma munqalibun ay raji'un ba'da mautina zamu koma ma Allah bayan mun mutu Allah ya ci mu ne hisabi wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a Allah ya ce su mushrikai sai suka sanya ma Allah wani kaso wani yanki daga cikin halittunsa suka ce Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza su kuma suna da kaza suna da kaza suna da kaza an gane ko na Allah ya ce waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiban qalu hadha lillahi wa hadha li shurakaina suka ce ai wanga noma da muka yi wanga abinci na Allah ne wanga na gumaka ne wanga dabba ta Allah ce wanga dabba ta Allah ta gumaka ce in sun ji yunwa sai su ci na Allah sai su ci na gumaka bai zuwa ga Allah amma na Allah shi yana zuwa ga sai su ci sannan suka ce su mala'iku su ne ɗayan Allah mata sannan kuma su kuma su ada ɗaya maza kaga sun ba Allah ɗaya Allah kuma bai da ɗaya to shine sai Allah ya ce waja'alu lahu min ibadihi juz'an sun sanya ma Allah wani bangare daga cikin halittun da yayi sun jingina su ga Allah innal insana lalle mutum da adam da kafurun mubin mai kafirci ne mubin bi ma'ana bayyinul kufr wa yana da kafirci a bayyane ba boye ba karara kafirci ya kafirci mutum ya jingina ma Allah innal insana lakafurun mubin lalle mutum da adam mai bayyana kafircin shi ne an ka fassara shi haka ma yayi saboda yana jingina ma Allah abin da bai cancanta da Allah ba Allah ya ci gaba da ba mu labari yake cewa amin takhadha mimma yakhluqu banati yanzu ku mushrikai kuna cewa daga cikin halittun da Allah ya yare ki diya mata sune nashi wa asfakum bil banin ku kuma ya zabe ku ya ba ku diya maza hankali ya nuna ni adda abina wai sai ka ce kai ga son na kware wanda kai baka so shi ni zan rage hankali yana ya ɗauka wannan kun ce ba ku son mata ba su dace da ku ba amma sai ku ce na Allah ne shi shi Allah da ya yi matan ya yi mazan shi shi ne zai ɗauki mata shi ke hankura ko kuma ya ba ku maza ya yi bai yi ba inda aka ɗauki wannan misali sai ka ɗauka yanzu ni ne nake da jika biyar da jika goma jika goma kuma sabuwa ce jika biyar tsohuwa ce sai ka ce kai inda ba ka son jika biyar dole zan baka jika goma ne in rage jika biyar da Allah tana yi kaga dai jika goma sabuwa ce kuma ta yi jika biyar ko da ma tsohuwa ce to amma sai ka ce a ni in rike jika biyar ni kuma adda kudi na da shi Allah shi yayi mace shi yayi namiji sai kuka ce ba ku son mata ɗiyan Allah na maza kuke so bai ba mana amin takhadha mimma yakhluqu banatin shi yanzu kuna cewa Allah ya rike daga cikin halittun da ya rike diya mata wa asfakum bil banin ya zabe ku ya fifita ku ya ba ku diya maza wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan in aka yi wa ɗayan su bushara da irin misalin da ya buga ga Allah zalla wajhu muswaddan sai huskar ta tsaya tana baki kirin saboda tsananin bakin ciki wa huwa qazim yana cikin damuwa fahimcinsa yana cikin jin haushi wai abinda suka ce Allah yana da ɗaya mata su in an ka ce suna da su in an ka ce suna da su to sai su koma gehe suna batar a da kafin zo musulunci duk mutumin da an ka zo mai da bashara aka ce matar ka ta wace mai ta haifa ya aka ce mace turin nan bai zama cikin mutane sai ya je cikin daji ta kama abin faɗi ta kawo masa damuwa ya za a yi ta aihi mace shi me zai yi da mace shi ya rike ta ne a yi mishi ko alahuna am ya dusu hufi tura ya rike ta ne a wulakance ko dai ya gina rami ya sa ta haka suke maɗiya mata sai a gina rami a sa mace a rufe ba su son ɗiya mata wannan ya- wannan jahiliya ne wannan kafirci ne wannan sanin rashin Allah ne akwai masu irin wannan ɗabi'a yanzu wai wani in mata shi ta aihi mace ɗaya ta aihi mace bi sai ce shi ya tsane ta ba ta aiwa sai ɗiya mata kaga wannan rashin sanin Allah ne kwanaki wani yana gaya min ya je ya yi sulhun ya yi sulhun mata da mijinta me ya kawo matsala ciki ta ɗauka shi ne mijin ya ta da ƙayar baya fau ko ta zub da cikin nan ko ya sake ta ya za ta ɗaukan mai ciki cikin gida shi ya ce mata yana son ɗaya ne cin garin nan Lala akwai akwai sanin Allah nan akwai matan da mazan su sun sake su dan me wai in sun tashi aiwa maza na su mata na su kaiwa ka a cika mai gida da mata mai su sai su sake ta da wannan rashin sanin Allah ne dabi'a ne na jahil mata maza ko maza da mata jiya mun karanta kyauta ce ta Allah ko me ka samu kai fata Allah sai ya masa albarka shikenan ba a gushi da kyautar Allah Allah yake cewa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan in aka yi madayin su bushara da irin abin da ya buga ma Allah misali da shi na cewa Allah yana da da to shi yana da da mace ya mace to shi an ce yana da ya mace zalla wajhuhu muswaddan sai huskata ta tsaya huskarsa ta, ta kasance kowane lokaci a cikin baki wa huwa kazim yana cikin bakin ciki da damuwa wannan su larabawa in sun shiga damuwa ana ganewa da huskus inda ka zauna da larabawa da ya hasa da kakkale shi za a ga huskus shi ta canza in yana cikin farin ciki ko bai gaya ba da kakala za ka ga huskus shi ta canza sai sa so da yawa suna gane da manzon Allah ya shiga damuwa ta huskarsa suna gane manzon Allah ya shiga damuwa ta hanyar huskarsa balarabe yanzu yanzu da ya fusata ko bai ma magana sai ga nan nashi yayi ja kamar jini ya zo ya taru kana ganin wannan tashi bar mai wuri ya hasala kenan ko mina ya faruwa a gare mun zauna da su da mun ga canji sai mu tashi mu bashi mu ce tazo sai mu tayi wa shi wuri mun dawo muka ga wannan alamun ya tafi to ya huce in alamun yana nan ba mu zauna sai mu tashi mu bashi wuri suna da wannan dabi'a Allah ya ce awa man yunashawu fil hilyati shin wa'inda ke tasowa cikin kwalliya su mata kenan wa'inda ke tasowa fi hilya a cikin kwalliya hilya bi mana fi zina an fahimci Hausa shi yana awa man yunashawu ai awa man yurabbi fil- fi fi zina yanzu wa'inda ake renon su cikin kwalliya wa huwa fil khisami ghairu mubin sannan su wajen husuma wajen magana ba sa iya faɗin magana mai tsauri ba sa iya jayayya da magana su ne zakuba Allah wanda ba su iya tara faɗa mata ke ɗabi'a ta mace ta zamanto tana da n- ma'ana wasu nakasu wanda ba na maza ba ta zamanto ita ba mafaɗaciya ba ce ta zamo ita mai yawan kwalliya ce mai yawan kwalliya yana son dauda ta taba mai jiki in dai mutum dan gayi ne kullun za ka ganshi tsatsatsap to dan dago yana ran shi da kwalliya ko riga kwalliya yana sawa da shine Allah ya ce wanda ke tasowa cikin kwalliya kuma wajen fitina su ba masu karhi bane ba masu jayayya bane ta yaya ne za ku jingina ma Allah su in abu ya taso na kata kata suwa za a nemo kana neman mata ne kenan kamalar mace ta zama cikin kwalliya kowane lokaci kamalar mace ya zama to ita da namiji ba ɗaya ba ne ɗabi'unsu ba ɗaya ba ne maganarsu ba ɗaya ba ne kazar-kazar ɗinsu ba ɗaya ba ne amma ka ga mace kik kamar namiji na kayan da ka aure ta in ba dai ka aura ka san cewa ta rasa kamala ta mata ta rasa kamala ta mata sannan in kaga mace ba ta yawan kwalliya to ta rasa kamala ta mata wata kullun zanin girki da shi ta kai ni da shi ta kwana
Allah shi hoke balle in ta sai ita kadai ce kai kaga wani wani ya ci ka mata kenan kamala ta mace ya zama to kulliya wata wallahi sai ta yi wata biyu uku bata daura ba kunshi ba sai dai in ka haito ka so kaga wata ta yi kunshi kaga za ka ce "Hmm, Allah sarki ka kamanta da shi kamanta da ana kunshi a gidanka balle a samu turare kina ana son mace ta zama mai yawan kwalliya ɗabi'a ne na mai so Allah ya ce wani da kada na ba ka yi aure ba ka da mata ba ka gane wannan sirri ka tambayawa ne shi yana gayawa wani zai ce anya ma malam ba da ni na yake ba ba da kai nake ba Allah ya wani jagora awa mai rashin fil iliyati shin wanda suke tasowa ake tarbiyyansu a cikin kwalliya wa huwa fil khisami ghairu mubin mana khisam bi mana jidal su wajen jayayya ba su da magana mai ƙarfi ba sa daga sautin su ba sa hayaniya su za ku jingina mu Allah waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha waja'alul nan mun zo wajen ja'alu bi mana i'taqada wa i'taqadu suka su mushrike sun kudurci a zuciyarsu lalle cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha sun kudurci a zuciyarsu cewa mala'iku ɗin Allah ne mata. Allah ce a tambayi su a shahidu halƙahun sun ga halittar mala'ika ne, sun taɓa ganin mala'iku ido da ido ne, ko lokacin da aka halicci mala'iku suna nan, ko ɗai babu. Allah ce sa tuk taushe haratuhun wai sabin, za a rubuta abin nan shaidarsu. Mana kenan Allah ce za mu sa mala'iku sa taktubul mala'ikatu shahadatun. malaku za su rubuta wannan shaida ta ƙarya da suka yi wa yi aluna kuma za a tambaye su game da wannan ƙarya ranar tashi a kiyan ma'ana za a musu azaba kan wannan ƙarya wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata suka kudurce su mushrikai cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata Allah ya ce a shahidu khalqahum sun shaidu halittarsu nan shaida yana zama guda biyu na ɗaya sun taba gani mala'ika babu sun suna nan sadda aka mala'iku ba sa nan to da me za su shiga da mala'iku su kenan inda ƙarya suka yi satuk tabu shaharatuhum za a rubuta wannan shahara da sun ai da ma shaida biyu ne ko da ya zama shaida na gaskiya ko wani iri na ƙarya duk wanda aka kai ya shaida cikin biyu guda na zai ko ya shaida ta ƙarya ko ya shaida ta gaskiya to su shaida da sun kai ta ƙarya ce dan ba su taba ganin mala'iku ba na biyu da aka halicci mala'iku ba sana kuma sun kudurci a ransu cewa ɗayan Allah ne kuma mata ne Allah ce sai tuktab shahadatun za a rubuta shaidan su wa zai rubuta shaidan su inna alaikum lahafizin kiraman katibin to wa'annan masu rubuta Allah ce sai sun rubuta sun aje sannan wa yus'aluna ranar kiyama za a tambaye su game da maganganun da suke yi وقالوا مشركين سكتي لو شاء الرحمن ما عبدنا أي عند الله برحمة ياسو دابا مبوتا مسوي Allah ya samu dace, inda Allah ya so da ba mu bauta musu, ba mu bauta mu da ba su bauta mu da ya kuke. Kun gane, wannan kuma ƙalmin shari ba ne, ma lahum bidalika min ilmin Allah madaukakin sarki yake cewa ba su da ilimi akan wannan abu nan da muke ko wa qalu law sha'a ar-rahman ma abadnahu suka ce ai inda Allah madaukakin sarki ya so da bauta musu na ana bayani akan mutaci ne bil qadar masu fakkafa hujja da kaddara wai sai mutun shi a wai ce ai inda Allah bai so ba da ban yi shi ba kun gane misali idan sai ya sata ya ce a ala na kadarin ya sata isa wanda ya sata sai na umar ya ce mai aka yi kai sata ya ce ai ala na ya kadara ya ce tun mu ala kadara mu yanke maka hannu ba shi kenan ba kinan da allah subhanahu wata'ala ya sanya abubuwa a duniya ga su sai ya bayyana na kwarai ya bayyana wanda ba na kwarai ba sai a yi kodin manzani ya ce to ga suna faman sha falimin man sha falimin kiran yanzu babu wata hujja ka kafa hujja da yin abu wanda ba na kwarewa ka ce Allah na yasu to yayin da kake ce Allah na ya so kai abin da ba na kwarai ba to can kuma da Allah ya umarni da ai abin kwarai me yasa ka ka kafa hujja da shi wa ya ce ayi sallah sai ka yin sallah sai ka ce ai Allah na ya kaddara ka in yi sallah to kuma wa ya ce ayi sallah kun gane misali kenan ba a kafa hujja da kaddara inda mun yi magana muka ce kaddara kala nawa ne ya kamata a yi tawbihi muna da kaddara kauniya muna da kaddara shar'iyya kaddara kauniya duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi duk abin da kaga ya faru Allah ne ya so ya faru to amma sai Allah ya shar'anta abubuwa ce bayina ni ke sarrafa abubuwa amma yanzu ina son kaza ba son kaza wanda ya karkata akan daidai zan taimaka mai ya dace da daidai wanda ya karkata akan barna ina ya rigina shi وقالوا سوچي لو شاء الرحمن ما عبدناهم دا الله مي رحما يا سو دا مو بوتا مسما دا مو بوتا ملائكه ما لهم بذلك من علم haka ne ko su dai ba su da wani ilimi akan wannan ma lahum bidhalika min ilmi ba su da wani ilimi akan wannan su mala'iku su ana bauta musu kun gane ko sannan Allah maɗaukin sarki ce inhum illa ya su dai kafirai sun kasance suna yin ƙarya ne game da abubuwan da suke jingina su ga Allah subhanahu wataala kenan ba su da wani ilimi da yasa suke yin wannan abu sannan ma mala'ikun da suke bautawa ba su suna bauta musu Allah maɗaukin sarki ce ba komai suke yi ƙarya ne suke yi a cikin abubuwan da suke aikatawa Allah maɗaukin sarki yake cewa a aya na gaba an gane wannan ko wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahum suka ce da Allah ya so da abun bauta musu aw law sha Allah Allah na abdul malaikati ma abadnahum Allah ya ce fa kaunuhu sha zalika minna yadullu ala ridahu laysa lahum bi menene bi qawlihim hadha min al-ilm da suka ce inda Allah ya so da bambota musu wannan magana suka faɗa ba su da wani ilimi akan haka kenan duka wannan ma'ana yana ya shiga su ma mala'ikun da ake bauta ma ba sa da sani akan wannan da abin da ya kama da wannan Allah ya ce am atainahum kitaban a a ai mun ba wa'annan littafi abin nan tambaya ne da suke cewa da Allah ya so da su bauta ma kuma mala'iku ba am atainahum kitaban min qabli shin mun ba su wani littafi ne kafin mu saka musu da alquran fahum bihi mustamsikuna ya zamo da shi suke kafa hujja ba mu sauko musu da wani littafi ba ashe ba su da wani wahayi da yake nuna mu ne muka ba su umarni da su bautawa mala'ikun bal Allah mulkin sarki yake ce a'a qalu ga abin da suka kafa hujja da shi su masu kafa hujja da kaddara suna cewa inna wajidna ana ala umma ai mu mun tarar da iyayenmu ne akan umma umma ana shine addini kala lafazin umma yana zuwa da ma'anoni da yawa yana zuwa bi ma'anar jagora yana zuwa bi ma'ana almilla yana zuwa bi ma'ana jama'a da abin da ya kama da wannan amma dai anan umma bi ma'ana din bal qalu sun ce inna wajadna aba ana ala ummatin ai mu dai mun tarar da iyayenmu akan addini ne wa inna ala atharihim muhtadun mu ko muna yin koyi ne da su inda mun tarar da su suna bautar gumki to mu ma za mu ci gaba da bautar gumakan mu ne ala ce wa kazalika kamar haka ne dai kamar yadda kafirai suka karyata ka ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin min nabiyyin ba mu aika wani mai gargadi ba a cikin wata alƙarya daga cikin waɗanda suka gabace ka ba illa qala mutrafuha face masu kuɗin wannan garin sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati ka mu fa mun tarar da iyayenmu akan addini wa inna ala atharihim muqtadun kum su muke koyi da su kawai kalmar kinan kowane gari masu fada da addini a biyo bayan su su ne waɗanda Allah ya ba wadata shi yasa a gari in masu kuɗi suka kama sunna za ka ga sunna ta yi ƙarfi amma in talaka ne suka kama sunna za ka ga ana ta yaƙa su ana ta faɗa da su kuma ko ina ne waɗanda ba su damu da addini ba mafi yawanci mawadata ne mafi yawanci masu kuɗi ne duk mutumin da ya mallaki kuɗin da suka kai miliyan ɗari ɗari uku da wuya ka ganci tsamo-tsamo cikin hanyar addini za ga yarabu da mutane ya koma gefe in ka zama kana wai sai ce kai ku kyale shi shi ma ya dan bai da kuɗi ne inda yana da kuɗi yana zama wannan wuri ku tautin shi kun gane misali ko haka suke faɗa haka kullum muke ba kanmu haƙuri mu riƙe addini nan kan mu yi wasa da shi kan mu ɗauka Allah ya kyale mu a haka ne wala Allah ya muna baiwa ba ƙarami arziki Allah ya muna mu kullum roƙon da muke ta Allah ya raba mu zama da sauran addu'a da muke yi kenan Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce ya kamata mu kwana nan dan bakin nan daidai muna da izo 59 eh muna da izo 49 an ga ko minti nawa da sa minti biyar ko mu tashi kan izo kan ijibi eh babu lai ina in mun kai sa'a mu yi izo guda mun yi izo guda muna da izo hamsin ke na na yana tambaya ɗan an kai mamaci addu'a kamar masu yin addu'a su shafa akwai hadisai da ke nuni akan addu'a amma hadisan da ke nuni an gama addu'a a shafa akwai malaman da suke ganin wasu inganta ba shi yasa ba sa shafawa wasu kuma suna ganin abolinsu sun inganta shi sa in sun kai sai su shafa wal ilmu inda Allah in mutum ya shafa ba mu caga laifin shi amma dai rashin shafa shi ne na a wa'in nan kyale su ba dai na na na in ka yi da wani dali ne ya yi daidai sai ka bishi in baya ba sai ka ce ka ga wani limon ko ka yi sila kai garin mai to wajen wani dalil ko dalil ko lalin wani ya fada in abin da ya faɗi daidai na shi kenan sai ka bishi amma abin da ya faɗi ba daidai ba ne har kai ka gane ba daidai ba ne to wa'annan da basu gane ba daidai bane su sallar su tayi sai su bi amma kai da ka gane ba daidai bane sai ka tayi wani wuri kai sallah ko kuma ka nemi wasu kusa da shi abin da yake tambaya ka bi liman ne ka gane bai iya fatiha ba yaya za ka yi za ka ci gaba da bin shi sallah ne ko kaka nan ba a kawaici a sallah tumin da bai iya sallah haka gano bai iya ba to kai ba ka bin shi sallah in ka bin shi sallah ka yi gwari kun gane misali amma su waɗanda sun kabi shi a ganin su ya iya sun kai muna kyauta da zato Allah ya karɓa masu sallah su su ma su ta su koyi sallah shi ne abin da ya yi Allah ya samu dace na to sai ka buɗe baki sama Hmm. hukuncin kawashi yana tambaya kamar wai bashi ɗinan da ake kawa wajen mai rasuwa shi yaya hukuncin shi to ya an kai mutuwa wannan bashi babu lahi wani lokaci da lura na sa a kafa shi kun fahimci hausa dan ya kamata abin da ya kamata mu gane mutane kala-kala ne wani in yin mutu to da an ini ɗai kowa zai kama haraka shi ne kun fahimci hausa wani in yin mutu sai an yi sati ma wasu na zakwa su yi mata aziya kai wanda an kema mutu to ya danganta da wani irin mutum ne ya mutu don haka kada mu ce idan wani ɗan omu ya mutu shi mai jama'a ne ƙauyuka daban-daban ana zakwa a yi ta'aziyya to kakka ce a nade ba shi kowa shi tashi a lalura ta kama ka sai ka zauna a gama gaida ka sannan ka ta yi ya danganta da yanayin mutane ba muna cewa a zauna a yace zaman jiran sunna ba ne a'a akwai komi da mahallin shi da hukuncinsa an fahimci hausa sannan da kuma yanayin mutanen ku abinda zai zame ma maslaha shi za ka yi waɗanda mutane na mu kusanci addini ba inda zan ki zauna za mu iya samun matsala da su to kakka samu matsala da 'yan uwanka sai ka tsaya don a ganar da su ba don ka ɗauka abin da kai addini ba ne sai dai ka ɗauka wannan abin lalura ta jawo shi don a samu maslaha don ga abu biyu ne zan yi kaza ya zamo min maslaha gare ni ne amma zai zama matsala ga ƴan uwana da dangina in samu matsala da su ka bi su a hankali har su gane yasa akwai wasu abubuwa akan dabbaka musu su cikin abin an dai gane sabon ko na a baka bari eh baka bari sai ka kwatanta musu in sun kace sai sun yi sai ka samu su ido daga ce sai ka hada da su ai ba ai a gaya musu na ma alaikal balagh kai sako ne ce musu kazan nan bai dace da sunna ba ina ruwanka ko kuma sai su ba su yi magana su ta abin su ko ma ga kalle su sa musu ido tana na za su gane su ne shayi komi kama na take duk kama na take ko san harkar da awa abubuwa kaɗan kaɗan na ake gane su ba ka bari kawai kowa ya danganta da wanda kake jagoranta ne an zo an kawo jana'iza a ce wannan gawa na kai za ka kula da ita daga yi mata wanka yi mata sallah hasa cikin gauri kaga an baka amanin shi to nan sai ka zaɗi wanda zo malama ne da Allah da kanta ni ya kawo ita akan gawa bari da Allah ka tsaye da shi abin da ya kamata kai mai sai ka yi masa kaga nan ba ya amma ka iska mutane da harkokin su ko sabuwa sai ka sai eh kamar kai yanzu an ka wakilta ka duk wanda ya zo ka ce mai shi bari yanzu kaga an kawo gata ne akan gawa ka ce waka gawa waka ta da ita ko a dole zai ci lalaye ta bari ko ba haka bane in ka zo da addu'a za ka yi ce bari addu'a ka ba mu su mun yi addu'a ka bari ta isa to akwai babi babu da suka bayani akan nafila bayan juma'a wasu suna ganin ayi nafila bayan juma'a an je gida wasu suna ganin a ana yi a ayi amma a fassale ta da sallar juma'a da yin magana ko fita masallaci ka fita masallaci ka dawo ko kuma in an gama kola wani da kun kaɗan gaisa da shi sai ka koma kai nafila kuma ya zama raka'a wal ilmu inda a takaice an wa an tsaya